مزيكو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم har yanzu muna nan karatun alfiyatu ibn malik kuma muna nan a cikin hal haka ne ko to Allah shi mana jagora to ibn malik ya ci gaba da cewa wa masdarun munak wa masdarun munakkarun halan yaqa bi kathratin gabagatatan zaidun tala idan ka ce alhal طلع زيد بغتة to kun ga anan bagatatan wannan hal ne ko in kun lura kuma kai bayani cewa zai tala'a zaidun bagatatan zaidu ya ya bullo bagatatan ba zato ba tsammani ai hala kaunihi bagatatan to za kuma ka iya lirabin shi a matsayin menene maf'ul mutlaq tala'a zaidun ya bagatu bagatatan waɗansu sun yi idabin shi haka a matsayin maf'ul mutlaq kun gane ko to amma dai anan dai za mu ɗauki shi a matsayin hal saboda shine karatunmu shine malaki cewa ibn maliki ke cewa wa masdarun munakkarun halan yaka sai ka ce waya ka'u halun hala waya ka'u masdarun munakkarun masdari wanda aka zo da shi na kira yakan zo halan a matsayin hal bi kasaratin sau da yawa ka misalin mene sai ka ce ka bantar kafin ɗinka ka tala a zaidun bagtatan zaidu ya kullo ba zato ba tsammani kun gani sau da yawa za ka samu hali ta zo mene masdari ne wanda yake mansubi watan ana samun hal ya zo kalma masdari ko mansubi walam yunakkar galiban zulhali in lam yata'akhkhar aw yukhassas aw bin. idan ka ce ja alwaladu bakiyan ai kaga bakiyan hal ne ko a lolin nan zamu da rabin shamu zan menene sahibul hal sahibul hal to in kun lura da kyau na kira ne ko ma'arifa sahibul hal alwaladu ba ma'arifa ne ko to galibi sahibul hal yakan zo ma'arifa ne amma akwai halin kuma da yakan zo na kira shine yace mana walam yunakkar galiban zulhali ai wa zulhali lam yunakkar galiban galibin sahibul hal ba a tunkirin sai kan zo ma'arifa ne illa mata akhar amma fa in ba a jinkirtar da shi ba kun gani ja alwaladu bakiyan ko kun ga ai taqaddama sahibul hal alal hal hadha huwa al-aslu to wa idha taqaddama taqaddamat al-halu ala sahibiha to sai ya ijaza tankir sahibul hal ka misali ka ce ja alwaladu afwan ja'a bakiyan waladun domin ta'akhara ta'akhara sahibul hal anil hal ko to shikenan sai ya zama na kira shine sai ya ce wallam illam ya ta'akhar idan hal din bai jinkiti ba idan hal yana nuna cewa kenan idan hal ya zama ya gabata kan sahibul hal to sahibul hal din sai ya zo na kira kamar misali fiha قائما رجل kaga sahibul hal amma dukansu kuma sun zo menene na kira to kenan ashe sahibul hal zai iya zuwa na kira a wani hali a halaye da yawa daga cikinsu gashi ya kama na guda uku idza ta'akhkhara صاحب الحال عن الحال جازا ko kuma ya ati ya ati ati sahibul hal munakkaran mun banci shi kuma malamai adalla aw yukhassas ko kuma ayi takhsisin sa kenan idan an yi takhsisin shi sahibul hal to idan aka yi takhsisin shi hal din to shi sahibul hal sai ya zama mene na kira shi ne suka bada misali kamar da suka ce shi ibn malik ya kawo misali na da shi da ɗan shi kun san fa bayan wannan fa akwai kafitu shafiya ba bayan wannan littafin daga cikinta ne wajen baiti ne wajen dubu uku da wani abu daga cikinta ne ya ciro wannan ya ciro wannan alfiyar shi yasa ke ce mata alkhulasa to shi ibn malik da shi da ɗansa ya kawo misali misalin aya fiha yufraku kullu amrin hakim amram min indina to idan muka duba kun ga wannan hakimun fiha yufraku kull amrin amrin din nan in ka lura kyau ba gashi an yi taksisinsa ba da hakim da sufar hakim to wannan hakim din ai kaga wannan mudaf ne ko mudaf ilayhi hakim mudaf ilayhi ne suka ce hakim nan yana da ma'anar muhkam فيها يفرق كل أمر محكم تو أمرا أنا إتشي حال حال كنا من غنشكو إنا صاحب الحال أنا أمر تو معرفة نزكوني كره eh amr anan shine sahibul hal ai in kun lura anan mukhassas ne mukhassas ya takhsisin an yi takhsisin da mukhassas ne bil mene bil idafa na'am bil idafa an yi takhsisin sani da idafa to sai yazo mene sai yazo munakkar sai yazo nakira so kenan ashe sahibul hal idan an yi taksisinsa taksisinsa shi daga cikin taksisinsa shi ne a yi taksisinsa da afwan da siffa zan ce ku duba nan amurin hakimin hakima ai siffa ne na mene amur shi ne sahibul hal to nan khussisa bilmene bisifa khussisa bisifa to don haka sai aka yi tankirin shi mun gano nan ko to anan me ake son wani fikihu ake son mu koya anan fikihun da ake son mu gane shi anan shine hal ne gashi amrin ya zo na kira sai aka siffanta shi da sifa kun kuma cin ko ina hal din ga ta nan amran kenan ashe idan an yi taksisin sahibul hal da mene sifa to sai a zo da shi mene na kira wa in kana akwai maganganu na malamai akan wannan eh amma ga waɗansu misalai nan najjaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu fi fulkin mahirin fil yammi mashhuna wa asha yad'u bi ayatin mubayyinatin fi qaumihi alf amin ghayra 50 to idan muka lura a cikin wannan baiti najjaita ya rabbi nuhan ya rabbi ya ubangiji najjaita nuhan ka tsayar da annabi nuhu wasu jabta lahu ka amsa mishi addu'an da ya maka kiranka da yi fi fulkin a cikin jirgin ruwa mahirin cike fil yammi a cikin teku mashhunan kaga mashhunan a nan ai wannan hal ne filfilkil mashhun ko hal ne a nan hal ne to ina sahibul hal din ma'anan sahibul hal din ma'anan shine fulki da mu a cikin baitin ya ce wa ashe fi fulkin makirin fi fulkin makirin ga sahibul hal ga sahibul hanna mun gani ko? to idan muka duba nan da kyau za mu ga ai sahibul hal a nan mukhassas ne bi mene bi sifatin wannan sifa ce ta mene ta falakin to nan jaza wujudu sahibul hal maza na kiratan limaza li'annahu khussisa bi sifatin mun fahimci wannan ko shi ne yake nufi da illam ya ta'akhar au yukhassas idan hal ya jinkirtu to sai a zo sahibul hal ya jinkirtu so sai a zo da shi na kira ko kuma aka yi taksisinsa da sifa ko aka yi taksisinsa da sifa shine kamar amaran fi filikin fi fulikin makirin mashhuna kaga yi taksisin da sifa fi ha yufraku kullu amrin hakimin amran min indina amrin kulli amrin amrin anan shine na farko shine sahibul hal gashin na kira saboda an yi taksisin da hakim sifa mun fahimci wannan ko sun makawo aya wa ma ahlakana min karyatin illa wala ha kitabun ma'lum kaga min karyatin anan karyatin ita ce sahibul hal illa wala ha kitabun ma'lum to gaba sai kuma ya ci gaba da cewa auya bin min ba'di nafiyin auya bin ko kuma inda ya bayyana a gaban nafiyi kamar mai misali wa ma ahlakna illa aw ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum qarya ita ce sahibul hal anan to ina halin ma'anan jumla jumla ce haliya anan walaha illa ah, illa walaha kitabun ma'lum yanzu ba ga shi ma'lum shine halin ma'anan kitabun shine sahibul hal kuma gashi ya zo ni kira ba karya ba kitabun shine sahibul hal ma'lum hal ne kun gani abin da nan to za ci ko za ci kuma bata zo da nasaba ba abin da yasa saboda ai jumlan jumla ce haliya a gurin shine ma'ana illam yukhassas aw yabin min ba'di nafiyin kaga ai wa ma ahlakna ai ga ma nan ko kaga ma nafiya ce ai to ga wani baiti ne yake cewa ya sahi hal humma aishun baqiyan fatara li nafsika al udhr fi ibadi hal ma amla amla ga ma wani misali okay to bari mu fitar da na wannan baitin ya sahi hal humma aishun ya kai abokina shin akwai wani rayuwa akwai wata rayuwa wacce aka tsire ta wai za ta wanzu fatarani nafsikal udhra fi ibadiha al-amla to ina shahidin mu shine mai nan sharhi yace okay to aishun baqiyan ko kaga aishun shine mene halin mu sahibul hal afwan baqiyan shine mene hal to yazo a gaban mene kuma hal humma aishin bakiya ko ya zo gaban istifhami shine shibhun nafi ai domin a cikin baitin ya ce mana mene yukhassas aw aw yabin min ba'd nafi'in aw mudahihi to mudahihi shine shibhun nafi shibhun nafi shine al-istifham ku duba nan da kyau aishin nan shine menene sahibul hal baqiyan shine menene hal to idan muka zuba limadha ji bi sahibul hal hun nakira li'annahu ba'da menene istifham to ya halasta haka min ba da nafi na aunu zahihi ai mu shabihi abinda ko abinda ko kuma abinda ya kama da shi kala ya bugi mur'un alam mur'in mustashila inda aka samu nafi kala ya bugi mur'un kada wani mutum ya ketare ya ketare iyaka akan wani mutum alam mur'in akan wani mutum mustashila to idan ka duba da kyau ina hal din mu anan mustashila ina sahibul hal imri'in na biyu to in ka lura ainihin kira ne to me yasa ka zo da shi ne kira saboda an riganye shi da mene nafi mun gane bitin ko wa sabaka halin ma bi harfi jurra qad wa sabaka harfin wa sabaka halin ma bi harfi jurra qad abawala amna'uhu ka faqad warad to misali ga wani baiti ne ke cewa la'in kana bardul ma'i haimana sadiyan ilayya habiban inna hala habibu da ya ce haimana sadiyan asali shi sahibul hal kun gane ko ba a riganyan hal da mene da jar da majrur haka waɗansu malamai suka na kamar ka ce marutu bi hindin jalisa marartu bi hindin jalisatin jalisatan to shine malamai suka yi ƙari juna ilimi cewa gamayyin malaman nahawu sun tafi akan cewa la yajuzu taqdimul hal ala sahibi habil majrur bi harfi jarrin dan haka a ra'ayin jumhur ba za ka ce marartu bi hindin jalisatan ba ku duba da kyau ku duba da kyau in ka lu- ba hal ne nan ba to me aka riganye ta da shi ja da majrur duk da shi ne sahibul hal to sun ce ba za a yi ba amma mazhaban su abu aliyu farisi da ibn kaisan da ibn Har- a, barhan sun tafi cewa ya halasta shi ne ibn malik ya cewa wa sabaka halin ma bi harfi jurrin bi bi harfin jurra kad abau sai ka ce wa kad abau mafi yawancin gamayyan malaman nahawu sun ƙi sabaka halin riganyen hal ma bi harfin ai allazi ismu mausul ne allazi bi harfin da wani harfi jurra wanda aka yi amfani da shi aka yi ma sahibul hal jarra ba ga shi ba marartu bi hindin ai wannan jalisa hal ne na ne na hindu ba ba ba ba ba ba lamirin ba na lamirin nan bane tu jalisatan hal ne nawa ne na hindu to amma sai aka riganye hal ɗin da mene jihar da majrur to sun ki sun ce ba za a yi ba sun ce ba za a yi ba to shine ibn maliki cewa wala amna uhu amma fa ni fa gaskiya ban hana ba domin fa kadwarat ai an samu yanzu a cikin maganar larabawa gashi nan wani baiti ke cewa la in kana bardul ma'i haimana sadiyan ilayya habiban inna hala habibu a ba ma wannan ba bari mu ci gaba eh to shi shi ma zai shiga ai domin gashi ne ce wa haimana wa sadiyan halani min ad-damir al-majrur bi ilayya ila wa huwa ya domin ka ce ah, haimana sadiyan haimana sadiyan ko hal ne na mene lamirin da ke kunshi a nan a ilayya ai ila ne ko plus mene ya ulmatakalli ya ul mutakallim to kun ga nan ga hal ɗinmu ina sahibul hal ya ɗin nan sahibul hal ita ce to amma ba a yi ba a yi mata jarra ba takadirin maganin shi ne la in kana bardul aishi ilayya haimana sadiq sadiyan kun gane ga ma na bitinin gaba fa'intaku fa'intaku azwadun usibna wa niswatin falan ya zahabu fargan bi katilin hibali ka gani fargan shine hal ina kuma sahibul hal bi katilin ka gani to a shikenan dai ya halasta ka zo da jihar da majrur gabanin mene gabanin hal ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزءا ما له أضيفه أو مثل أو مثل جزئه فلا تكي فلا تحيفه to ku duba idan ka zo da mudaf da mudaf ilahi gabanin hal to ba shi halasta ay la yajuzu maji'ul hal min al mudaf ilayhi kun gane ko ba shi halasta ka zo da hal na shi mudafin ilayhi illa idza kana al mudafu mimma yasihu amaluhu fil hal kamar ismul fa'il wal masdar wannan bari in kawo maka wani misali tukuna kun sai ismul fa'il yanzu bu maf'ulahu ko ana daribun sai mu ce mene zaidan huwa maqtulun mene eh to diddi abinda za ka kawo in ka ce ana katilun zaidan kaga yana nuna mene katilun ismul fa'il ne ai zaidan maf'ul bihi ne na shi ko to ba za ka iya zuwa da sahibul hal na mudafin ilaihi ba sai dai idan ismul fa'il ne ko ismul ko sifatu mushabbaha wanda za ta yi aiki ga sunan da ke gabanta shine wala tajis halan min al-mudaf kar ka halastar da zuwan hal daga mudaf kaga kusan wannan karatun tafiyar mu da daidai ke tafiyar mu da kusan ɗaya ne da na katsuru na da illa idza iktadha al-mudaf amala sai dai idan shi mudafin din yayi aikin sa ga hal din nan aw kana juz'an ko ya zanto bangare ne na malahu udifa ma udifa lahu ya zanto bangare ne na abin da aka raba zuwa gare shi shi mudaf din bangare ne na mudaf ilayhi mudaf ilayhi bangare ne na mudaf aw mithlu juz'ihi ko kuma kwatankwacin juz'in sa fala tahifa kada karkaci misali idan ka ce ana dharibu ana dharibun ana dharibu hindin mujarradatan ana ضارب هند مجردة to ku duba da ke da ke daribu anan menene ismul fa'il ko na farko kenan hindin anan zai zama menene mudaf ne ilayhi ko ha wannan mujarradatan hal ne nawa ne kaga hindu kuma ita ce mene sahibul hal ko to anan me kun na'am wannan hal din na hindu ne me yasa saboda shi mudafin ilayhi yayi aiki ga menene ga hindin to shi yasa aka samu damar zuwa da hal nawa ne na mudafin ilayhi inda ba bai aiki ba to ba za a zo da shi ba ba za a zo da mujarradin a matsayin hal na hind ba kamar ka ce a ajabu ni qiyamu zaidin musri'an kamar faɗin Allah madaukin sarki ilayya marji'ukum jami'a ilayya marji'ukum kaga kaf din nan shine sahibul hal to jami'an shine hal saboda marji'ukum ai ismul fa'il ne ai masdar ne wanda yake amalu amala fi'lihi sannan kuma yana daga cikin da ya ce mana can gaba auka na juz'an ma lahu udifa ko kuma zanto shi mudafin ilaihi juz'i ne na shi mudaf wa kadhalika yajuzu maji'ul hal min al mudaf ilaihi za a iya zuwa zai iya yiwa a samu hal na mudafin ilaihi idza kana al-mudaf juz'an min al-mudaf ilaihi idan shi mudaf ilaihi wani bangare na mudaf din aw mithla juz'ihi ko kwatankwacin juz'in sa fil istighna bil mudaf ilaihi anhu fa mithalu ma huwa juz'un min al-mudaf ilaihi wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana kun gani wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin to anan sudur shine mene sahibul hal gillin a ikhwanan gillin din nan okay gama magana ce fa ikhwanan halin min ad-damir fi ilayhi suduruhum suduruhum suduruhum ba ga wawun nan ba wawun ita ce sahibul hal ikhwanan shine mene hal to in kun lura da kyau ikhwanan ai juz'i na mene na sudur na sudur to shi yasa aka zo da mene hal na wannan kenan na nuna idan mudafun ilaihi ba juz'i ne na mudaf ba ko ko wani abu na bangaren shi ba to ba zai yi a zo da hal din mudafun ilaihi ba ba zai yi ba shine aukan juz'an ma lahu udifa aw mithla juz'ihi fala tahifa kar karkace ga abin da ne muka bayani wal halu in yunsab bi fi'lin surrifa aw bi sifatin ashbahat al musarrafa fajaizin taqdimuhu ka musri'an dha rahilin wa mukhlisan zaidin wa da'a yace la yajuzu la yajuzu taqdimul hal bai halasta ka gabatar da hal wai mas'ala hal yajuzu taqdimul hal ala al hal ka ɗauko ka shigo ita kun gane ko tambaya ce hal ya juzu taqdimul hal ala nasibiha kun gane ko to shine shine yake son yi mana bayani to idan idan idan ya zama fi'ili ne mutasarrif ko siffa ce mutasarrifa ya halasta ya halasta misali mukhlisan zaidun da'a mukhlisan zaidun da'a ina halinmu mukhlisan ina sahibul hal zaidun to yanzu ya aka yi aka gabatar da hal akan sahibu ha to matsalar da ake magana kenan kun gane ko? to shine yake cewa wal halu in yunsab bi fi'lin surrifa aw sifatin ashbahatil musarrafa fajaizun taqdimuhu ka musri'an dha rahilun wa mukhlisan zaidun da'a ku duba da kyau za ku ga abin da yasa aka gabatar da hal akan sahibul hal fi'ilin da ya zo a gaban ha sahibul hal ai gaga zaidun da'a mukhlisan asalin ibaran kenan ko zaidun da'a ko kuma ka ce da'a zaidun mukhlisan afwan na'am da'a zaidun mukhlisan ba shi ne ba to fi'ilin da'a din nan shi mutasarrifi ne ko ko jami'i to shikenan ya halasta shine sai ce wal halu in yunsab kaga hal idan aka mata yanzu ku duba nan asalin ibaran da'a zaidun mukhlisan wane ne mun mukhlisan nasba tunda fili ne mutaaddi ai to shikenan kuma ku dube shi da kyau shin fili ne mutasarrif ko jami' to ya halasta ka gabatar da mene hal ala sahibiha tunda fi'ilin da ya mata nasba fi'ili ne mutasarrifi shine ce wal halu in yin sab wa in yin sabul halu idan aka yi mahal nasba bi fi'ilin mutasarrif surrifa da fi'ili mutasarrif aw sifatin ko siffa ashbahat musarrafa da siffar nan ta yi kama da wani fi'ili mutasarrif fa ja'izun taqdimuhu to fa taqdimuhu ja'izun gabatar da hal akan sahibu ha halas ne ina misali ka musri'an zarahilun kamar ka ce musri'an zarahilun kamar ka ce zarahilun musri'an kaga musri'an shine hal ina sahibul hal za ko na rahilun ko to idan ku duba da kyau ku duba da kyau rahilun ismu fa'il ne ai kaman fi'ilin shi ne kaman ka ce musri'an zayar halu kaga ai ismul fa'il ne yayi kama da mene fili mutasarrifi shikenan to sai sai ya halasta gabatuwan me wani gabatuwan sahibul hal ala alal hal amma idan ka ce ma ahsana zaidan zahikan bari mu rubuta shi ma mamaki abin da ya kyauta da zaidu ma a hasana zaidan hako zahikan shi ne fahal ga hal nan ina sahibul hal zaidu ko to zai iya yi aka ce zahikan ma a hasana zaidun ba zai ba saboda wannan fi'ilin ta'ajjub fi'ilu ta'ajjub jamid ne ko kuma tasarrif jamid ne to ba shi halasta ka gabatar da hal akan sahibul hal ba shi halasta ka gabatar da sahibul hal al-hal wannan fi karatu ne advanced karatu ne advanced ya fita mun yi bacci na baiti takwas ko? to bari mu tsaya nan idan ubangiji Allah kai mu sai mu tashi wa amilun dhummana ma'an al-fi'li la hurufuhu mu'akhkharan lan ya'mala katilka laita wa ka'anna wa nadar nahum sa'idun mustaqirran fi hajar nan ne ko matashiyan karatunmu abinda Allah ba mu iko mu karanta daidai Allah shi ba mu ladan wanda kuma ne kuskure Allah shi mantar da mu kuskure ne ya ba mu ikon gyarawa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك